والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewarsa da huwacewarsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta asabar goma sha tara ga watan sha'aban shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka inda muke darasi a wannan littafi na alwajiz ya fiqh sunnah wal kitab al aziz na Sheikh Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka mun tsaya inda ake fara yin batu akan an-nuzur mun ji cewa an-nuzur jam'u nazari wato shine bakance kamar da ake faɗansa da Hausa kuma shari'a ta yi la'akari da shi ta ba shi muhalli duk da dai Allah bai umarni akan albakance ba hasali ma bakance kamar yadda muka ji malamai sun ce makaruhi ne la'akari da hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa innahu la yaruddu shay'a walakinahu yustakhraju bihi min al-bakhil to kaga shi bakance tamkar kenan cikin bayanin da muka ji na Imam al-Qurtubi baya wato tamkar mutum ya ce zai nema Allah iwabi kenan wato kaman zai bada wani sakamako ne in Allah ya masa wani abu ya yi wani yarjejeniya ne da Allah idan har Allah ya cika masa shi kuma zai maina ma Allah da cika wannan bakance kenan in bakancensa bai cika ba ba zai yi wannan abun ba kuma kaga idan ya ta'allaka da ciyarwa ko kashewa dukiya kaga kenan shi bai yi sadaka haka nan kawai ibtiga Allah marbatin lahi ba sai da ya ta'allaka sai an masa wani abu tukun zai sadaka kaga ya zama marowaci kamar da Imam Al-Qurtubi yayi bayani akan wannan mas'ala amma kuma shari'a mun ji cewa ta sanya shi kuma duk lokacin da ya tabbata to kuma wajibi ne sai an cika in dai har mutum ya gara janyensa to kuma ya zama dole sai ya cika amma akwai wasu nau'o'i na bakance waɗanda ko da mutum ya yi cika su da ya lazance shi ba shi ne za mu ji bayani akan wannan ɓangare insha Allah malai ce mata ya sihu wa mata la ya sihu wani lokaci ne bakance zan ya inganta in an yi shi ya zan ya inganta wanda lokaci ne kuma ko an yi shi bai inganta ba kenan bai nazarci mutum ba ya ce sifin nazaru wayan aqidu idza kana qurbatan yutaqarrabu biha ila Allah subhanahu wa yajibu al-wafa'u bihi bakance na inganta kuma ya kullu in ya kasance an yi shi ne ƙurbatan don neman kusaci ƙurba shi ne abin da mutum zai yi na aiki imma da jikinsa ko da dukiya wanda yake neman samun lada a wajen Allah abin ya ƙara maso da shi wajen Allah ya samu lada to bakance yana tabbata ne kuma yana ƙulluwa a lokacin da ya zamanto ya zamanto an yi shi ƙurbatan ne neman yardar Allah ke an yi shi ne da zumman neman lada e yi ta ƙarfafa biha ilallah subhanahu wanda za a nemi kusaci da shi zuwa ga Allah kuma duk lokacin da mutum ya yi tare da cewa makaruhi ne amma in har ba kance ya kullu a matsayin ƙurba to wa yajibul wafa'u bihi wajibi ne kuma a cika shi wannan bakancan لحديث عائشة الصادق saboda hadithin ummul mu'minin Aisha wanda ya gabata can baya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda ya bakancen zai da'a ga Allah subhanahu wata'ala to yi wa Allah da'a mutum ya yi bacankancen sadaka to ya yi sadaka bakance ya yi bakance idan har bakancen ya tabbata akan abin da ya kulla bakancen misali ya ce idan Allah ya kai rayuwarsa ramadana ya yi ma Allah alkawarin zai ciyar da kaza da kaza mafarin to idan ramadana ta zo kaga ai ciyar wannan da zai ai neman lada ne dama baya kulluwa sai in an yi shi da wannan itikadi in mutum akan yayi itikadi na ma asliyan a zuciyarsa cewa yayi ba kancan ne saboda biyan bashi ma Allah to kaga na wajen da idan neman lada ba ana biyan Allah bashi ne baka yi sadaukan bashin nasa ba ba kai ka biya don haka duk abin da Allah ya yi ma bawa falalarsa ce ko ba isa biyansa ba to ana yi ne dama don neman kurba a nan da yake kulluwa to idan har mutum kuma ya yi da zumma cewa in ya cika bakancan yana fatan samun lada da'a ce to idan ku har abin ya wakana to sai aikata wajibi ne cika yana nan ya lazance shi Allah samu dace to wannan bangaren kenan ta inda bakance yake inganta wajen ɗa'a da haka mutum ya ce zai yi sallah misali ya yi bakancin zai yi sallah raka'a kaza ko ya yi bakancin cewa zai dinga yin azumi kwana uku uku a kowane wata duk da dama umarni ne na annabi amma sai ya kawo shi a matsayin bakance ya dora wa kansa to sai ya ciccika sai ya ta yi tunda ya yi bakance shi kenan ɗa'a ce ga Allah to cika shi shi da annabi ce man nazara an yuti Allah fa yuti'uhu duk wanda ya bakancan da'a zai ma Allah mana bakancan nasa a matsayin da'a ne to yi amma in ya bakanci akan sako fa za mu ji bayanin sa dama an ji a baya karashin wannan hadisi in akan sako ne bai lazumce shi ba shi ya saka nan ya biye da cewa wala yasihhu an-nazaru fil ma'siyah amma bakancan da aka wajen sakon Allah wannan bai inganta ba asali ma bai kullu ba asali bai kullu ba mutum ya ce ya yi bakancan wani abu zai yi kuma na sabo ne ko kuma sai abin ya tabbata eh misali ya ce idan ku har wane ya yi kazan nan to shi ko ya yi alkawari sai ya masa kaza kuma abin da ya ce zai masa nan ba da'ar Allah ba ke ta hurumi ne na alfarman mutum musulmi in ba ke ta hurumin dukiyarsa ko ke ta hurumin mutuncinsa ko ke ta hurumin jininsa ba ga ai sabon Allah ne to irin wannan bai halatta mutum ne ba ko ma kowane irin bakance ne ya yi ko da ba a kayan wani ba amma ta'allake da shi kuma akwai sabo to wannan bai halatta mutum ya yi ba eh bai halatta mutum ya yi ba walakin yajibu bihi kafaratul yamin abin da yake wajibi akan mutum idan ba kancansa yana damfara da sako to yanzu sai ai tahawulin sa ba kance bai kullu ba amma tunda har yayi alwashi an juya masa alwashin ya zama to tamkaran suwa sai ya kafara ta rantsuwa nan da yazo ce wa kafaratu kafaratu yamin ai musa kafaratu yamin yadda ta kasance ko abubuwa ne guda uku aka ba wa mutum zabi فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم نبي أو كسوتهم نأك أو تحرير رقبة فمن لم يجد إن ودن بسامو بني سأكتي فصيام ثلاثة أيام to kaga sai bisa bisa wannan tartibi kenan an masa tahawul yanzu an bashi sauki bakancinsa bai kullu ba hadithi ya zo wato shine hadithin da muka ji daga ummul mu'minin ko an aisha ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadithi ya inganta cikin turmubi daga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yarda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nazara fi ma'siya wa kafaratuhu kafaratu yamin ba bakance matukar abin da aka kulla bakance akan sa sako ne wa kafaratu amma in har an riga an kulla to to yanzu ba a matsayin bakance yake ba tamkar rantsuwa yake shine zai warware masa sai ya zamanto kafararsa kafaratu yamini kaman can wajen tahrimul halali ko ala nafs mutum ya haramta wa kansa halal ai shi ma sai aka masa tahawulin wannan haramcin bai tabbata ba amma sai aka ce yanzu dan ya fita daga wannan kangin abin da yayi shine aka ce sai yayi kafara eh kan faradallahu lakum tahillata aymanikum kamar da Allah ya kawo cikin suratul tahrim to shi ma wannan din ba kan can bai kullu ba sai ai tahawulin sa ya zamanto tamkar ne kam tamkar rantsuwa nan ne kuma za a yi wato a tahallulin sa akwai wani hadisi wanda Imam Tabarani ya kawo an samu shi daga Sabit ibn Bahak wata rana wani mutum ya yi bakance a kan cewan zai je shi ya yanka raƙuni saboda Allah ya yayyanka shi amma a waje kaza sai ayyana wani waje buwana to amma sai je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da hinzi ya same shi abin da ya bakance akan ko ya wakkana ko bai wakkana ba ma'ana abu da ya riga ya kullu an sami hinzi to ya manzon Allah ya hukunci ne ya yi bakance cewa sai ya je waje kaza ya yanka raƙumin kuma ya rarraba shi a muski ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ce hal kana fiha watanun yu'bad hal kana fiha watanun yu'bad akwai da wani gunki da aka aje a wajen da ake zuwa dan abota masa yace da babu ya manzon Allah wa hal kana fiha aidun min a'yanihi akwai wani idi da mushrikai suke a wajen lokaci lokaci in sati yake wayo ko wata ko shekara ko wata munasaba suna taruwa don bautar ayyuka na bautar gunki a wajen nan ma yace a'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awfi bi nazarka je ka ka cika bakancan naka domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato saboda eh fa innahu la wafa'a li nazarin fi ma'siyati llahi ba a cika bakance in har yana ta'allake ya cudu da sabon Allah eh ba a cika wala fi qati'ati rahim kuma ba a cika bakance idan an yi bakancen yanke zumunci misali ya bakance yace ai shi kan shi da wani in dai har kaza ya faru to ba shi ba ita har abada kuma babanin sa ce yayi bakance yace yayi bakance ba zai ƙara mata dawaini yadda yake ba misali to wannan sabon Allah ne sai je kafara shine abin da yake kansa ya ci gaba da wancan dan sabawa Allah ne wanda yake zumunci to annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk ba bakanci a cikin wannan kuma yace wala fi ma la yamliku bun adam babu kuma bakance cikin abin da mutum bai mallaka ba mutum ne ya kwance kwance yace idan har Allah cikin rahamarsa ya sa kaza ya faru ya samu aikin nan shi kuwa ya yi bakance kayan da yake shagoncin duk zai raba wa mutane kuma ba shagonsa ba ne da bukatarsa ta cika sai je kawai bude shago ya so marawato a name biya yana kansa mutum wannan dama bakancen ne ce ai bakance ya yi a tuwa ya sa shi ya bakance abin da mai mallaka ba bakance a kan abin da mutum bai mallaka ba baya yiwuwa ko misali a ce mace ne sai ce bakance akan cewa idan har kaza ya faru to ita kuwa za ta yi ta dafa abinci kuma abincin mijinta ne da yake kawo ya kawo ne don a dafa gwargwadon abin da za su ci to kaga ita ba za ta ta'allaka bakancanta akan abin da bata mallaka ba dan mallakan miji ne yace musu su rika dafawa gwargwadon bukatar su suna ci kaga wannan shi ba bakance cikin abin da mutum bai mallaka ba eh to kaga wancan hadisi na tabarani yana ƙara kuma shi ma hadisi ne wanda yake sahih malamai sun inganta shi kaga yana ƙara nuna yana wasa'a ƙarin bayani a kai cewa ashe bakancan da aka yi akan wani waje na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗin ma ba laifi ba ne matuƙar bai ta'allaka da mai ba da saƙon Allah kaga can annabi sai an bace mafi girman saƙo shine ashirk hal kana fiha watanun yu'badu akwai wani gunki da ake bautawa a wajen yace a'a hal kana fiha aidun min a'yadihim akwai wani biki da suke yi na nasu na shirka a wajen shekara-shekara ko wata-wata nan ma aka ce a'a ashe da kasancewa wannan babu to ashe ya halatta za yi zuwa wajen ya yanka me ya saka aka ce je ya yanka saboda yana so ya yankan ne saboda qurbani ga Allah subhanahu wataala ba dan ya ta'allaka wannan aikin da zai yi da wajen ba kawai dai ba kancan nasa ne zo a haka to sai annabi ce aufi bin nazrat ka je ka cika ka cika bakancanka sai an bace cewa bakance baya ta'allaka da sabon Allah to kaga shine anan wajen aka ce wala yasimu nazaru fil ma'siya walakin tajibu bihi kaffaratul yamin amma idan har ya ta'allaka da sako to yanzu ba zai cika bakancan ba dan dama bai kullu ba balle a ce ana bin sa bashi amma ya za a iya fita daga wannan garajen da yayi to shine sai je yayi kafara tamkar rantsuwa Allah ya dace da mu wa amma an-nazarul mubah amma ba kance kuma wanda ya halatta mithlu an yanzira an yahujja mashiyan aw yaquma fi shamsi fala yan'aqidu wa la yajibu bihi shay'un akwai bakance shi kuma wanda yake ba qurbani bane kaga wancan wato qurbani ne yazo an yi shi na qurbata da taqarrabu biha ila Allah misali kamar wanda yace zai sallah ko yace zai azumi akwai wanda zai yi sallah ba dan neman lada ba akwai wanda zai yi azumi ba dan neman lada ba akwai wanda zai zo shi yace yayi sadaka ba dan neman lada ba to kaga wannan ayyuka duka lokacin da mutum ya kudurta zai yana yin su ne dan neman lada akan Allah ya bashi lada amma dai abin nan da yayi shine sai ta'allaka shi sai Allah ya masa wani abu yayi shi yasa aka kira shi marowaci kenan shi ba zai yi abu ba sai Allah ya mar nawa Allah ya masa a baya me me yayi akan wannan to don haka an fi so mutum kawai abin da za a yi na da'a mutum ya yi shi kawai dan neman yardar Allah ba sai ya ta'allaka ma Allah wani sharadi ba alabashi abin da yake bukata a wajen Allah ya roƙa Allah ya masa ba tare da ya ta'allaka sharadi ba saboda sharadinsa baya amfanar da Allah da komai kai ne yanzu misali zaka ce in har ka mun kaza to ni ma zan ma kaza me yasa saboda kai ma zaka amfana haka ne ko dan siyasa ya zo ya ce in kuka zabe ni zan gyara muku makarantu zan gyara muku asibitutuwa zan muku kaza zan muku kaza sai kuma kuka zaɓe shi sai ya zo ya muku waɗancan abubuwa to ai kaga yanzu ya biya ku ne abin da kuka masa haka ne ko ban sani ba suna cikawa ko ba sa cikawa Allahu alam amma dai misali ne kawai aka kawo eh to kaga Allah shi kuma ana masa haka shi dan siyasa in ka zaɓe shi ya amfana da office da ka jama'a suka taru suka tura shi to Allah kuma duk abin da ka masa na bauta bai amfana da shi ba ko kayi ko kar kayi wani mai abin da magani ce gara ma dai ka yi ko? eh da haka ko ka yi ko kar ka yi ba abin da Allah zai karu da shi ba abin da Allah zai ragu da shi amma dai gara ka yin saboda idan ka yi kaifin za ka amfana to da haka shi Allah ta'ala kar a sanya masa sharaɗi a nema kawai daga yalwar falalarsa eh Allah ka yalwata mana duniya da lahira to amma idan har mutum ya bakance wanda yake shi ba na ƙurba ba ne ba kance ne kawai wanda yake ya halatta kawai haka eh wanda yake kawai halal ne shi ba da'a ba ce ba wata la ba wani lada yake nema ya samu ba wannan shi ga hukuncinsa wa amma nazarul mubahu amma ba kance wanda shi kawai halal ne ba an yi shi ne kawai dan neman wani abu ba mithlu an yanzira an yahujja mashiyan misali mutum ya yi bakancan cewa zai je aikin hajji da kafa da kafa zai tafi da wanda ya shiga jirgi ya je aikin hajji da wanda ya tafi da kafa ya je aikin hajji bai bambanci aikin hajjinsu na'am wani yana da wani mai tafiya da kafa yana da wata falala ce ta musamman akan wanda ya shiga jirgi babu abin da ake bukata kai hajjin mabrur hajji wanda yake karbabbe eh khaliyan an shawa'i ba wani abin da ya garwaya na shirubuci da zai bata maka shi to kaga ashe tafiya da kafan nan da kai abu ne kawai da yake mubah in ka so ka tafi da kafa in ka so ka haula kumi in ka so ka shiga jirgin sama ko mota kamar yadda muke yi yanzu duka daya abin da ake bukata da maka je ka ai qur'ani dama Allah subhanahu wataala ashe ladda annabi ibrahim yayi wa adhin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan sai aka ce me wa la kullu damir rijalan ne ma ma'ana rijalan wanda za su tafi da kafa me zamir dabba raƙumi ko an fi jinginawa ga doki wanda yake da ɗakalal ramamman doki mai ɗakalallen ciki wanda cikinsa bai ƙoshi ba ba shi da tumbi ba ƙaton doki ne irin na wanda ake hawa na takama na hawan sallah ba a ramamme irin wanda ya fi juriyar tafiya to shi ne zai shi sa aka ce ya tina min kulli fajjin amik dukkan ɓangarori na duniya wanda yake mai tsananin nisa za ka ga ana zuwa shi yasa daga ko'ina min aqdarul alam za ga ana tafiya zuwa aikin hajji har yau kuma tunda annabi ibrahim ya shela ake zuwa ko ba za a fasa ba Allah ka ba mu ikon zuwa to kaga da wanda ya tafi da kafa da wanda bai tafi da kafa ba du daya eh du daya suke to kaga wannan abu ne wanda yake mubah aw yaquma fi shamsi ko kuma mutum ya ce zai tsaya a rana ya yi bakance cewa zai tsaya a cikin rana ana zabga ta kuma tun daga azahar har la'asar don Allah don ya tsaya a rana yana fatan samun lada a wajen Allah amma sai ta allaka bakancen nasa wai shi don ya nuna iya murnarsa in har ya samu wannan abin da yake so in ku kasuwan nan da ya saka kayan na ya daraja to zai tsaya tun daga sallan azahar har sallar la'asar a wajen masallaci yana tsaya rana to ladan me zai samu ko ya tsaya ko kar ya tsaya dai daya to kaga wannan ba aishi dan kurba ba to irin wannan bakacin da aka yi wanda bai ta'allaka da neman kusaci ne ga Allah samun lada dan an aikata shi ba ba ibada bane to fala yana aqidu dama asali wannan bai kullu ba wala yajibu bihi shay'un ba kuma abin da ya waje ba shi a kansa shirbici kawai ya yi shirme a ƙaunin wasu malamai duk da ne mafi yawan malamai akan haka suka tafi an abi hurairata qala ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shaykhan yamshi bayna bunayhi yatawakkau alaihima فقال ما شأن هذا قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر فقال اركب أيها الشيخ فa'in Allah ganiyun anka wa an nazarik. Hadithi ne wanda Imam Muslim ya kawo daga Abu Hurairata yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ga wani tsoho yamshi bayin abunai yana tafiya tsakanin ƴaƴansa guda biyu wannan ka duba dattijo da kokari tafiyar ma sai an an rike shi dan sa ɗaya ta nan dan sa ɗaya ta nan yana tafiya ya dafa su ya tawakkalu alaihi ma yana dogaro a jikinsu wajen tafiya fakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma aikin hajji ba za a je sai annabi da ya ganshi ya ce ma sha'anu hada me ya samu wannan dattijo kuma qala bunahu ya'yansa biyun nan suka ce ya rasulullah ya manzon Allah kana alaihi nazaru ba kance ne akan sa cewa zai tafi da kafa faqala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irkab ayyuha shaykh yace dattijo hau abun hawa fa inna Allah ghaniyun anka wa an nadarka Allah ya wada wadatacce ne gabanin bakancan naka da kai kai ma da duk abin da zaka yi Allah ya wadata ba sai ka halar da kanka auka ba ta tafi nan kaga a cikin wannan hadisi muslim ya kawo shi yasa wasu malamai suka kafa dalili suka ce tunda annabi bai ambaci wani abu a kansa ba sabanin wancan hadisin ummul mu'minin Aisha wato wanda Abu Dawud ya rawaito da manzo Allah ya ce la nazara fi ma'asiyatin wa kaffaratu kaffaratu yamin kaga nan ba ma'asiya bace wancan mun kawo a cikin hadisin Tabarani hadisin da aka kawo na Thabit ibn al-Dhahak wanda muka hararo shi baya cikin littafin amma an kawo ne dan ƙarin bayani a kayan mu fahimci yaya nazarul ma'asiya take wanda akwai sako a ciki to kaga shine sai aka ce mutum yayi kaffara mun gane akan mutum ya yi kafara kamar yadda ya zo su rahatan cikin wannan hadisi na umar muminin aisha amma shi wannan da yake ba ɗa'a ba ce kafarar da ya yi ainihin wai kafara abin nan bakancan da ya yi ba akan wata ɗa'a ya ce zai yi ba sannan na biyu ba akan wani saƙo ya ce zai yi ba don zai yi tafiya ya je makawa zai hana shi sai a ce yayi sako bai sako amma ya wahalar da kansa haka ne ko wanda kuma yaga zai iya yaje shi bai sako ba abu ne wanda yake mubah dan mutum ya tsaya a rana ba laifi ya yanzu in ka je ka misali ana wani dogon layi za a yi screening gwamnati ta ce ma'aikata ko yan fensho sai sun zo musu screening ka zo ka shiga dogon layi ta wahalar da dattawa to in wannan tsayuwar da suka yi laifi suka yi ai ba sai laifi nan ka tsaya a rana wani ba a zahar ba tun da sami ma sai tsaya yana layi har magarama kuma a ce ku tafi sai gobe ku sake dawo kai ana wahalar da dattawa wallahi kaga an ɗabe su wai su me ma sunan abun i am not dead i i am alive ko i am alive wai har yanzu ina nan alive kaman jira ake da maka mutu Allah ya sauwaka to kaga wannan idan mutum yayi abu ne wanda yake nan mubah to shi saka anan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi na muslim cewa ce irkab ayyuha shaykh yanzu ya warware masa ba kancan ko bai warware ba ya warware masa yace hau abin hawa kawai fa inna allaha ghaniyun anka wa annadhur Allah ya wadatu daga bakancan naka kai ma ya wadatu daga kai yanzu anan annabi ya ce masa yaje kafara yace yaje kafara ashe inda ake kafara sai idan nazaru ma'asiya ce mun fahimta to akan wannan ne wato da dama cikin malamai suka tafi kamar yadda ya zo nan cikin hadithi na abdullahi dan abbasin wanda imam al-bukhari shi kuma ya kawo yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marwa bi rajulin bi makka wa huwa qa'imun fi shamsi fa qala ma hadha qalu nadhara an yasuma wa la yastadilla ila al-layli wa la yatakallama wa la yazalu qa'iman fa qala liyatakallam wal yastadilla wal yajlis waliyutin masaumahu yanzu nan kuma sai abu nawa ya hada mutum ba mu gani abdullahi dan abbas ya ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama marwa bi rajulin bi makka ya shude ga wani mutum a makka wa huwa qa'imun fi shamsi mutum yana tsaye a cikin rana tsayawa a rana idan dalili ya saka kai laifi kai ko ba dalili kawai sai ka tsaya a rana ba za a ce ka yi laifi ba sai dai in azabtar da kanka za ka yi yadda hankalinka zai iya gushewa na sai a ce ka saba domin Allah ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima to yana tsaye a rana kaga wannan mubah ne ko a cikin abubuwa guda ukun nan akwai wanda yake qurba abin da zaka yi domin neman kusaci zuwa ga Allah da'a kenan akwai wanda yake ma'asiya sabawa Allah ne akwai kuma wanda yake mubah shi halacce yake kawai yana nan free to nan da ya ce mutumin ya yi bakance ya gan shi wa huwa ƙa'imun fishamsi yana tsaye a rana a cikin categories guda uku na aina ya fada ƙurba ne ko kuma ma'asiya ne ko mubah mubah ko na'am faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haza wannan kuma menene haka wani ne wannan me haka ƙalu sai suka ce nazara an ya suma ya yi bakancin sai zai yi azumi yanzu azumi ƙurba ne ko ma'asiya ne ko kuma mu ba ƙurba ne ko to za a samu nau'i guda biyu kuma wala yastadilla kuma ba zai shiga inuwa ba wannan mubah ne ko ƙurba ne ko ma'asiya mubah ne wala ya takallama kuma ba zai magana mutane ba a wani waje fada mubah wala ya zalu qa'iman kuma ba zai gushe ba yana tsaye a wani guje fada mubah to kan yanzu an samu nau'i guda biyu akwai wanda yake mubah akwai kuma wanda yake mai qurba mubah guda uku da qurba guda daya duk yayi bakacin su kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyatakallam ku ce masa yaje shi ya magana da mutane karbar baki ya gume ba wanda yana shi magana an warware ta nan ko ba warware ba kaga mu baki aka warware ko wal yastadilla yaje ya shiga inuwa nan wanne aka warware mu baki aka warware wal yajlis da yace zai ta tsaiwa har dare nan me aka warware mu baki ne sai ya ce wal yutimma sawmahu amma azumin sa kuma ya cika shi kuma saboda me saboda kurba ne kaga shi da'a an kuma hadithin ummul mu'minin ke man nazara an yu'i Allah falyu'ihu wanda ya bakancin zai mu Allah biyayya to yayi yanzu kaga ya gwama abubuwa guda hudu uku mubah ne sannan guda ɗaya kuma qurba ne sai aka ce guda uku duk an warware masa wanda kuma yake qurba din sai aka ce shi kuma ya cika kaga anan ba ma'asiya inda akwai ma'asiya to za a tsarmo masa shi kuma a ce ya kafara mun fahimta to shi ne nan kaman abdurrahman al-bassam yake ambatawa yana cewa haza ya dullu annan nazara fi ma ya shukku ala al-abdi min al-a'mali wa ta'ati makruhun wannan yana nuna dalili kenan ashe bakancan da mutum zai cikin abin da zai kuntata wa kansa a cikin bakancan nan zai kuntata min al'amali aiki ne wadda ci kai koma da'a ce yi bakance amma akwai kunci a cikin ta aka ce makaruhun makaruhi misali ko bakance ya ce zai yi sallah tun daga bayan sallar isha'i har sai an yi alhujjar da'a ce ko ba da'a ba um hadithin ummul mu'minin Aisha yayi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nazara an yuti Allah falyuti'hu haka ne ko to yanzu wannan idan ya yayi makaruhi duk da da'a ce ya kuntata wa kansa musulunci bai ce ka kuntata wa kanka a wajen abu ba to ya kuntata wa kansa amma yace wa idza waqa'a min al-abdi idan har haka ya wakana daga bawa bawa yayi irin wannan bakance wanda wajen aikata shi akwai kunci fala yulzamu bihi ba za a lazumtar masa a ce mun gane ba za a lazumtar masa misali yanzu kaman ya ce zai yi ba kullum azumi zai dinga yi ya kuntata wa kansa sai ma kawo masa hadithin abdullahi dan amr dan as a ce masa annabi ya hana a ce kawai ba zai yi ba innama ya dinga yi sai a iya maida masa shi a masu juya masa shi a ce kowane wata ka yi maimakon kullum ka dinga yin nan kowane wata ka azumi wata kwana uku sai zaman ta maka a ma'anar kamar yadda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma abdullahi cewa tamkar ka azumci shekara baki ɗaya to kenan idan mutum ya haka sai a masa tahawuli saboda me a bayan akwai mashakka amma wannan kuma shine abin da ya halatta ya aikata makaruhi amma in har ya makaruhi ne yayi amma da yake yanzu yayi to ba za a lazumtar masa ba kuma Ali Bassam ya da'awa cewa yace wannan shine mazhabul a'immati thalatha yace wa mazhabul a'immati thalatha la kaffarata alayhi wato mazhabin Imam Malik Abu Hanifa Imam Shafi'i waɗannan malamai guda uku suka ce ko kaffara babu a kansa ko bai lazumce shi ba saboda yanzu ya tora wa kansa ne wani abu mai kunci wanda a ɗabi'ance mutum ba zai aiwatar ba misali kamar yanzu mutum ya ce zai tafi makka kan hadisin da aka ambata annabi ya ce wa dattijo hau je ka kawo abun hawan ka ku kawo masa rako mai yawo Allah baya bukatan wannan azabtar da kansa da zai kuma a waccan ruwaya ma shi wannan bawan Allah kaga ai azumi yake yaushe kana azumi za ka tsaya tun daga safe har dare baka zauna ba kuma hakan a cikin rana kuma hakan ba za ka yi kowa magana ba to ya za ka yi da sallah ko ma a ce za ka yanke ka zo ka kai sallah ɗin ka sake komawa fagen fama ai ka kuntata wa kanka annabi sallallahu alaihi wasallam sai kore duk ya je ya huta ya shiga inuwa kuma ya magana da jama'a ya huta ya walwala azumin da ya cika saboda min shine zai iya amma wadancan akwai kuntata wa kai sai annabi ya kore su to wannan shine taujihin da al-basam yake ambatawa yace shine madhabi na wadannan a'imma al-thalatha Abu Hanifa Imam Malik Ibn Anas da kuma Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahumullah amma Imam Ahmad bin Hanbal shi a mazhabin sa yace fa alaihi al-kaffaratu ko da mutum yayi dora wa kansa abinda yake akwai mashakka to za dai a lazumtar masa yin kafara ko da dattijo da yace zai tafi makka da kafa annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa hauda kuni to za a dauko masa wani maganar annabi sai ta zama to ita za ta hukunci a kansa domin sau da yawa malamai ba sa ɗaukan nassi guda ɗaya ce shi ne za su da hukunci sai su tattaro nusus da suke makana akan wannan matsala sai su istikhrajin hukuncin da ya dace ba tare da an watsar da wani ba tun da sun inganta ta kowace hanya to don haka sai su kawo irin wannan aljan'u bainan nusus kenan to a bisa wannan imam Muhammad bin Hanbal yace fa alaihi kafaratu wato yace ne hadisi Uqbah bin Amir inda Muslim dogaransa saboda wani hadisi na Uqbah dan Amir a wajen Imam Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yace li yamshi li tamshi wa li tarkab eh li tamshi wa li tarkab Uqbah dan Amir ne yace wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ƴar uwarsa tayi bakanci akan cewa za ta tafi Makka da ƙafa. Imam Musulmi ya kawo, uku ba ɗan Amir ya je wajen annabi sallallahu ce ‘yar uwarsa ce ta yi bakance cewa za ta tafi makka da ƙafa, ta je ta yi aikin hanci. Kuma ya ce yana ga akwai kunci shin za ta iya yi? Sai annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan lafazin ya ce litamshi wa litarkab. Ka ce mata wani waje ta ɗan yi tafiya in ta gaji kuma sai ta hau abin hawa. Har sai lokacin ta huta ana tafiya ana tafiya kuma sai ta sake sauka. Mun gane? to kaga wannan umarni aka mata akan ta cika ko abinda aka kore mata shine mashakka to ina ne dalilin da Imam Ahmad ya ambata wani hadisi wanda ya kawo a cikin musnad ɗinsa wanda hadisi ne ingantacce hatta shaykhul islam ibn taymiya ce hadisi ne wanda yake sahih hasali ma ibn taymiya ya ce wannan riwayar Ahmad din wanda zamu ji yanzu ita ma daga Uqba ta cika sharuɗa na shaykhain duk da dai basu fitar da shi ba Imam Ahmad yake cewa Uqba yace annabi ya ce inna Allah ta'ala la yasna'u bi shaqaqi ukhtika shay'a Allah madaukaki ba zai yi amfani da bauɗewar da ƴar uwarka ta yi ba in har ta je ta wahalar da kanta ba zai amfanar da Allah da komai ba don haka annabi ya ce famurha kama ta umarni fal tahtamir wa litarkab ta lulluɓa jikinta ta hau abin hawa wal tasum salasata ayyam kuma ce azumin kwana uku a matsayin da kenan a matsayin kaffa shi sa Ahmad ibn Hanbal shi sai ya dauki wannan hadisi wanda akwai bangaren sa a cikin Muslim akwai kuma gudun abin nan shi ruwayarsa ita ce wannan wanda ta zo da wannan lafazi wal tasum salafatu ayya wato ta azumi kwana uku kenan sai yace in har akwai mashakka a ciki irin wannan wato nazaru al-mubah wanda ya halatta a yi amma kuma shi ba ƙurba ba ne ba kuma asiya ba mubah ne amma akwai mashakka ƙwarai a cikinsa to abinda mutum zai yi ba zai bi wannan mashakkar ba a inna ma zai azumi ne na kwana uku wallahu ta'ala ala ba da yace man nazara thumma ajaza anil wafa wanda ya bakance kuma sai ya kasa ya kasa ba saƙo ba ne ba kuma mashakka ce a cikinsa ba amma yanayin sai zo sai kasa misali ya yi bakance ya ce zai azumin wata guda ya fara azumin yana azumin kuma sai jinya ta same shi kuma sai bai samu lafiya ba duk lokacin da ya dawo zai fara azumi kuma sai jiki ya sake rakwabewa kake yanzu ya bakance na kansa kuma ya kasa haka ne ko kuma ya bakance zai yi wata ciyarwa saboda yanzu yana cikin walwala kafin hinfi ya same shi ma'ana bakancen ya wajaba sai zaman to kuma yanzu ya kare ba shi da dukiya abin da ya alwashin zai ciyar ɗin ya ce zai ci da buhu kaza yanzu kuma ba shi da halin ko buhu ɗaya ko biyu karaya ta same shi kuma sai hinfi ya zo bakancan nasa ya cika kaga bakanci ya hau kansa ko sai ya dan fara kuma abin ba zai je ko ina ba saboda babu hali ba walwala to ya matsayin irin wannan man nazar da'atan duk wanda ya bakance na wata biyayya qurba ne thumma ajaza anil wafa'i bima nazara sannan ya gaza cika abin da ya bakancan nasa fa alaihi kaffaratu yamin abin da ke kansa shine zai kafara ta rantsuwa menene dalili an uqubata bin amir an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal daga ukubatu dan amir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaffaratun nadri kaffaratul yamin kaffara bakance kaffara ce ta rantsuwa ma'ana ga wanda ya gaza idata wacce take akwai mashakka man nazara nazaran thumma mata qabla an yaqdiyahu qadahu anhu waliyuhu duk wanda ya wani bakance sai kuma ya rasu kafin ya cika bakancan to waliyinsa ne zai cika masa bakance majibincinsa ‘ya'yansa su ne farko kamar mutum ne ya rasu ana binsa azumi to ‘ya'yansa su ne aula bil qada'i alai su ne za su cika masa su suka fi cancanta su cika masa ma'ana su biya masa wannan kamar yadda idan dukiya ce nan kuma abin da ya fi dacewa in ya bar wani abu a cikin dukiyarsa ne za a biya masa ba za a ta'allaka ga wani ba sai a ɗauki dukiyarsa a biya eh abin da aka samu na tarka shine wanda wannan kan dama qur'ani ya ambata da aka raba ya ce min ba'di wasiyatin yusabiha aw dainin amma dai dain din shi ake farawa duk da cewa shine aka jinkirtar a aya an soma da wasiya domin kada a raina ta a ga ita amin mina tabarru kar a ce za a raina ce yasa aka fara da ita amma dain din shi ake farawa ko da dukiya gaba ɗaya za ta kare wajen biyan bashi sai a biya ƴaƴan da ba su da mutunci ba su da tausayi ba su da tsoron Allah su ne suke kin biya ma iyayensu bashi wai dan sun ga cewa gado zai rabu sai ce mu Alhaji bai faɗa ba sai su bar babansa ana ta dukansa akan bashi ya kasa samun su dan su kashe kuɗi sun shiga uku duk wanda ya ya shiga uku ba zai wanye lafiya ba to da bashin ake farawa to don haka nan wanda ya rasu waliyansa shine za su cika masa bakancansa bakance ne na ibada salloli ne yace zai sai su masa sallar a matsayin Allah ya kai masa ladan azumi ne sai su masa azumin akan Allah ya kai masa ladan wani infaki ne sai su aiwatar wani aiki na da'a sai su aiwatar a madadi tunda sai riga sun san baban su ko maman su ta yi irin wannan bakancan ko bata samu cikawa ba dalili shine an ibn abbasin annahu qala daga abdullahi dan abbasin yace istafta sa'ad ibn ubadah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nadarin kana ala ummihi tuwfiyat qabla an taqdiya sa'ad ibn ubadah cikin mutanen madina shi ne fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi nazarin dangane da wanda bakance kana ala ummihi da ya zan akan gyatumarsa tuwfiyat da aka amshi rayuwarta qabla an taqdiyahu kafin ta cika wannan bakancan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqdihi anha kaje ka cika mata wannan bakancan wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim da wadansu malamai suka rawaito shi nan dai za mu tsaya bana so mu tsallaka an zo karshen kitabun nazar yanzu inda za a shiga kitabul al'ima tunda yau za mu rufe karatun ba za mu ƙetara ka sai mu tsaya a nan insha Allah idan Allah ta'ala ya kai mu bayan Ramadan sai mu tashi daga sabon kitabi ko shine kitabul al'ima eh kitabun da zai magana akan cimaka cimaka mutanen Najeriya suke faɗa ko abinci mun je nawa muka yi ne na'am ya kai arba'in arba'in da hudu a she mun da yawa ba Allah samu dace ramadana tana tafe ne iya bakin kokarin mu mata tanadi ba tanadin abinci ba tanadin tsarkin zuciya istidadi mai kyau kenan domin fuskantar wannan wata ba kuma da niyyar baptisma ba me nake nufi baptisma ba da niyyar cewa za a shiga watan da za a wanke laifin mukan shekara kuma idan ramadana ta wuce a mai da koma rafi ba a ba da wannan kudurin ba da ƙudurin ɗaura ɗan ba domin ƙara kusaci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala matsawar rayuwa abubuwan da suka zanna kurakurai a kakkaɓe su a nemi ubangiji ya yafe kuma a nemi ƙara kusaci zuwa ga ubangiji a roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara matso da bawa zuwa gare shi ba abin da Allah ta'ala yake so kamar yadda zo cikin hadithin kudsi kamar mutum ya aikata abin da Allah ya masa umarni Allah ya mana umarni da azumi ya mana umarni kuma a cika shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana azumi a aikace da muka koya ya yi bayanai domin ya nuna mana yadda azumi mai nagarta yake kasancewa shi azumi mun fahimta daga kalaman manzon sallallahu alaihi wasallama ba wai imsaki ne an ta'ami wa sharabi fa hasab ba shine kawai ba a'a ana so a kame daga abubuwan da Allah baya so sako ba a so a yi shi a cikin azumi yayin da mutum yake azumi kuma yana aikata ayyuka na sako to azuminsa bai cika ba sai zamanto ya yi kishirwa da yunwa kamar yadda wani hadithin ya ambata kamewa daga fadace-fadace ko a shari'a dole ne mutum ya kame kamewa daga dukkan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hanya a kayansu ta haka ne azumi yake samu ya zama mai nagarta kuma a kullum ne na kayan fahimta mata idan goma ƙarshe ta zo a daina barinsu suna zuwa sallah ta hajji ba wai dan bai halatta ba abu ne wanda yake halal amma saboda abubuwan da suke ta kullowa na fitintunu tun da zuwansu sallafa rallama a masallaci bai zama wajibi ba maza ne aka wajabta musu zuwa sallan farilla a masallaci su mata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi da ya inganta mace ta sallah a cikin ɗakinta shi ya mata alkhair akan ta fito barandar ɗakinta ta yi farfajiyar ɗakinta ta yi sallah a farfajiyar ɗakinta shi ya fi lada akan in ta sallah a tsakar gida ladan ba zai kai na baya ba ladan da za ta samu in ta sallah a tsakar gida ya fi ladan sallar da za ta je ta yi a masallacin anguwarsu idan ta je ta yi sallah a masallacin anguwarsu ladan bai kai na baya ba kuma ta yi sallah a masallacin anguwarsu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi mata daraja akan ta je ta yi sallah a masallaci na in ji annabi ka duba matakan da annabi ya jera matakai guda nawa tsakan ɗakinta shi ya fi daraja ya fi yawan lada akan farfajiyar barandar gidanta ke ɗakinta kuma yi a barandar ɗakinta ya fi lada akan tsakar gidanta yi a tsakar gidanta ya fi lada akan yi a masallacin angosu yi a masallacin angosu ya fi lada akan kaje masallacinsa masu da suke madina To ka duba ladan da ake samu idan ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah. Kai a matsayin ka na mutum, namiji. Idan ka je ka kai sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har mace tana da lada ninki dubu akan sallar da ta yi ta daya. Akan sallar da ta yi a wani masallaci kai wanda ba na Annabi ba. In kai a wani masallaci wanda ba na Annabi kana samun lada 25 ne ko 27. to kai ana masallacin annabi ya ninka wannan sau dubu dubu ashirin da biyar ke ko dubu ashirin da bakwai to amma yi a cikin ɗakinta martabarsa ya ninka sau biyar a kan ta a masallacin annabi to ita da aka faɗa mata haka a sallan wajibi ma ina kuma ga sallan nafila Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yarda Halifa na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa sanya doka ya ce mata kar su ƙara zuwa sallan asubahi da sallan isha saboda a lokacin akwai duhu tsoron abubuwa da zai dinga zuwa na fitina amma mata suka masa borai tunda sahabbai ne sun ji a bakin annabi annabi ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana bayan Allah mata su je masallatan Allah kun riha qura to amma kaga dai ai abinda ummul mu'minin Aisha ta faɗa cikin asar ingantacce tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san abin da mata suka tsira ma haddathatin nisa da ya san abin da mata suka kaga a yanzu da ya haramta musu zuwa masallaci matan annabi ne ta faɗa haka sahabbai na raye an samu kuma tabi'ai waɗanda suka zo su musulunta daga baya bayan rasuwar annabi ajamawa daga sassan duniya sun zo abubuwa daban sun zo wanda ba irin tsarin tarbiyyar annabi ba an so mu samun nakasa a cikin istiqama to ummul mu'minin tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye yaga abin da yanzu mata suka kullo da shi da ya hana su zuwa masallaci to in ka hada abin da Umar ibn Khattab yayi da abin da ummul mu'minin Aisha ta faɗa daga baya waɗannan zaka ga ashe tun cikin sahabbai masu daraja masu kima da suka fi sanin abin da annabi ya tsayu a kayansa sun kyamaci abubuwan da ya kullu ba cewa suka ce haram ba abin da mata suka kaga to mu a yanzu abin da muke jin labarai yana da kazanta yana da kazanta ba ma kusan kusan kusan irin abin da umul mu'min take nufi ba mu yanzu ana jin ma alfasha ma tana bayyana wasu suna fakewa da zuwa tahajjudi domin su tafi su yi alfasha sallah za su je su amma kuma sun fita da wannan saboda fure ne za a fita ba za a ce musu komai ba a ayyukan da alfasha wasu har a farfajiyar yin da ake yin sallah To ita da aka ce sallar wajibi ma ta zauna a gida to me ya saka za a ce sai ta fita sallar nafila tsakiyar dare tare da irin waɗannan abubuwa na ban tsoro wanda a zamanin sahabbai ma sun ji tsoronsa. Ashe mu muka fi cancanta mu ce ma kar su je. Ba cewa muka ce bai halatta ba amma ba za ku je ba sai mu faɗa haka. Kowane masallaci ya ce mu ba ma ce mata su zo ba shi kenan ba. Ina aka haka ba an rage ba to don haka akwai matsala kwarai da gaske ni gaskiya tsakani da Allah ina da fahimtar mata kasu dinga zuwa tahajjud har sai lokacin da mutane suka samu daidaito aka zan an samu aminci an amintu daga fitina to a wajen a iya sake su su ko kuma in wani tsari za a yi wanda za a dinga rako su kaga shi ma kuma akwai mashakka ko kana can kana ta ana rabta addu'a kana amin amin in ma ka taho da ita baka san a ina ta fita ba ta fita za ta je kama ruwa ko abin da ya kama da haka sun bauɗe sun yi wani waje mata sukan fita kaga an tsaya da mashin an ɗauke su mutane suna yawan faɗa mana har ma waɗanda za ka ga an kama su ana samun yin wannan ƙazaman labarai da ba na son faɗa wallahi tallahi an sha kawo ne yin wannan to shi saka abin yake da ban tsoro ƙwarai da gaske Allah Ubangiji ya daidaita mana al'amura. Wannan kuma ya kai gaya na tsaurin idanu, tsaurin ido ga Allah, tamkar mutumin da zai je harami da ya sata. Ya ce, Ya Allah mun zo mahaɗakin naka ko mun yi abin da ka hana ɗin. Ya Allah mun fito ɗin ka ce gafara kake mu yanzu ba ma santa. Ko mun zo mahaɗakin naka za mu yi saƙo, za mu fake da kai mu yi laifi. To mutum ya je wajen Allah ba zai ci ubansa ba. tsakani da Allah ai duk sako sako ne amma sakon da zaka yi ma Allah jara'a ai yafi tsanani cikin Ramadan goman karshe da Allah ya ce yana shelan gafara mutum ya ce shi ko baya neman ta abinda Allah ya yake ki shi zai aikata ubangiji Allah ya shirar da al'umma Allah ya kyautata mana al'umma Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya Allah ka raskar da mu ga wannan wata na Ramadan ubangiji Allah ka ba mu ikon azumtarsa da yin ayyuka waɗanda za su sanya mu su samu yardarka Allah ka sa mana cikin wanda za a yantar da su a wannan wata mai albarka idan ya zo Allah ka nuna mana ramadanat masu yawa cikin musulunci da cikin walwala da aminci da kwanciyar hankali yan uwanmu waɗanda suka rasu da iyayenmu ubangiji Allah ka gafarta musu da malamanmu wanda suka rasu ubangiji Allah ka kai haske kabarburansu ‘yan uwanmu da ‘ya'ya da sauransu duka dai wanda suka riga mu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya su cikin rahamarsa. Mu in ta mu ta zo Allah Ubangiji ya sanya mu sadu da shi a cikin yanayi mafi kyawu mu samu tarba mafi armashi. Ubangiji Allah ta'ala waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya. wanda suke asibiti da wanda suke gida ubangiji Allah ka ba wa kowa lafiya dattawan mu ubangiji Allah ka ƙara musu nagarta a rayuwa shugabannin mu da malaman mu ubangiji Allah ta'ala ya ƙara musu jagora da ne dattawan mu kullum ana karatun nan suna tare da mu shugaba Alhaji Ibrahim kullum haka zai lallabo ba daɗin jiki ake ji ba ga babban malamin mu malam Umar Zubairu yana ba mu karfin gwiwa kwarai da gaske zaman da yake a nan ba wai dama rainonsa ne su suka karantar da mu kuma zaman da suke yi yana ƙara ba mu karfin gwiwa kwarai da gaske wajen isar da sakon da suka dora muna roƙon Allah ya ƙara mu rayuwarsu albarka ubangiji Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya Allah ya shirya mana da zuriya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم